ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Usman ibn Affan a nan gadon kaya a cikin wannan gari namu na Kano a wannan yammaci na litinin daren talata yau daya ga watan Rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1436 wanda kuma ya zo daidai da ashirin ga watan hudu meladiya ta da biyar a wanda majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alfurkan baina auliya rahman wa auliya shaitan wallafar abul abbas taqiyuddin ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taymiyyat al-harrani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shi ne darasinmu na saba'in da biyar bismillah malam nuhu
وقد ذكر الله في كتابه الفرق بين الاراده والامر والقضاء والدين والتعريف والبعث والارسال والكلام والجعل وبين التوحيد الذي خلقه وقدره وقضاه وان كان لم يامر به ولا يطيعه ولا يطيع اصحابه ولا يجعله من اولياء المتقين وبين التنين الذي امر به وشرعه وعذاب فاعله واكرمه وجعله من اولياء المتقين وجده المتبعين وجده الغالبين وهذا من اعظم الفرق من اعظم الفروق التي يفرق بها بين اولياء الناس واعدائهم يفرق يفرق
وهذا من اعظم الفروق التي يفرق بها يفرق يفرق بها بين اولياء الناس واعدائهم فمن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما يحب ويرضاه ومات على ذلك كان من اوليائه ومن كان عمله فيما يكذبه الله فيما يكذبه الرب ويكرهه ويكرهه ويكره ويكرهه ومات على ذلك كان من اعدائه فالاراده الكونيه في مشيئه في مشيئه هي هي هي
فالإرادة الكونية هي مشيئته في- لما خلقه لما خلقه وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته الكونية والإرادة الدينية
والإرادة الدينية هي المتضمنة لمحبته ورضاه المتناولة لما أمر به وجعله شرعا ودينا وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح نعم
قال الله ya isa ya isa malam ya ce faslun wa qad bayyana a yadda yake a rubuce a wajen ku zakara amma ku gyara wa qad bayyana Allah wa qad bayyana Allah fi kitabihi الفرق بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن والتحريم والبعث والإرسال والكلام والجعل a wannan fasalin kusan ƙarin bayani ne dangane da abin da ya gabata a baya illa iyaka anan ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala ya dan ƙara faɗaɗawa ta hanyar buga wasu misalai daga alkur'ani da kuma kaɗan daga cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama dan ya rarrabe ya tantance tsakanin wasu kalmomi da Allah ta'ala ya yi amfani da su a cikin littafinsa mai tsarki ko suka zo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke da firici iri ɗaya amma kuma ma'anoninsu suka sha bambam. ga ga wanda bai sani ba zai iya hada su duka ya ba su ma'ana daya daga nan kuma sai ya shiga rudani ya shiga ɗimuwa ya shiga hairani don haka ibnu taymiya ya so ya bambance tsakanin waɗannan kalmomi domin akwai waɗanda suke masu mugun nufi waɗanda su ne auliya shaitan da ibn taimiyya yake magana a kansu sukan yi amfani da waɗannan kalmomi su haɗe su su ba su ma'ana ɗaya domin su biya wata muguwar buƙatarsu don haka ne ibn taimiyya ya kulla wannan fasali don ya faɗi bambanci tsakanin waɗannan kalmomi ko da kuwa a firici sun zama ɗaya suke sun zama daidai suke mala yace wa qad bayyana Allah fi kitabihi al-farqa bayna al-iradati wal amri wal qada'i Allah ta'ala a cikin littafin sa ya a cikin littafin sa shine al-Qur'ani ya bayyana bambanci tsakanin al-irada da al-amr da al-qada da al-idhn da al-tahrim da al-ba'th da al-irsal da al-kalam da al-ja'l al-irada nufi al-amru umarni al-qada hukunci al-izn izni al-tahrim haramtawa al-ba'th aikowa ko tasarwa wal irsal da aikowa da alba'ath da al'irsal kusan ɗin ma'anarsu tana kama da juna shine aikowa wal kalam da kalma ko magana ko zance wal ja'al da sanyawa bainal kauni allazi khalaqahu wa qaddarahu wa qadahu wa in lam yakun ya'muru bihi wa la wa in lam wa in kana lam ya'mur bihi wa la yuhibbuhu wa la yardahu bambanci tsakanin waɗannan kalmomi kalmar al'irada ko kalmar al'amur yayin da ta kasance ma'anarta kauni ne wato abin da Allah ya nufa ya wakana ya kasance ya faru allazi khalaqahu wanda Allah ta'ala ya halicce shi wa qaddarahu ya kaddara faruwarsa wa qadahu ya hukunta shi wa in kana lam ya'mur bihi ko da kuwa bai yi umarni da shi ba wala yuhibbuhu ko da kuwa baya san shi wala yardahu bai yarda da shi ba wala yusibu ashabahu baya sakawa waɗanda suke ma'abotan wannan abu wala yaj'aluhum min awliya'ihi almuttaqina baya sanya su daga cikin waliyansa masu tsoronsa wa bainad dini da kuma wanda yake na addini ne allazi amara bihi wanda ya umarni da shi wa shara'ahu ya shar'anta shi wa ahabbahu ya so shi wa radiyahu ya yarda da shi wa ahabba fa'ilihi ya so masu aikata shi wa athabahum kuma ya yake saka musu akramahum na san ba haka yake a wajen ku ba to amma ku gyara kamar yadda yake anawa allazi amara bihi wanda ya umarni da shi wa shara'ahu kuma ya shar'anta shi wa ahabbahu kuma ya so shi wa radiyahu kuma ya yarda da shi wa ahabba fa'ilihi kuma ya so masu aikata shi wa asabahum kuma ya sakanka musu wa akramahum kuma ya karrama su da haka ya kamata ya kasance a wajen naku ba وبين الدين الذي أمر به وشرعه وأحبه ورضيه وأحب فائليه وأثابهم وأكرمهم وجعلهم من أوليائه المتقين يسن ياسن كتشكم ولينس ما سطورا الله وحزبه المفلحين هو حزبه المفلحين لكم قنج يسوى النسك ما سر بوتا وجنده الغالبين كما رندنرسا ما سغلب ما سرنجاي malam yana cewa waɗannan kalmomi al'irada ko al'amuru ko alƙaza'u ko al'iznu da sauran kalmomin da ya ambata dukkaninsu akwai al'iradatul alkauniya akwai al'iradatu addiniya akwai al'amurul kauni akwai al'amurul dini akwai al'iznul kauni akwai al'iznul addini akwai at-tahrimul kauni akwai at-tahrimud dini akwai al-ba'thul kauni akwai al-ba'thud dini akwai al-irsalul kauni akwai al-irsalud dini akwai al-kalamul kauni akwai al-kalamud dini akwai al-ja'lul kauni akwai al-ja'lud dini kowannensu ya kashi gida biyu duk wanda aka ce masa alkauni abinda ake nufi wannan abun Allah ne ya halicce shi kuma wannan abun Allah ne ya kaddara wakanarsa ya kaddara ya kasance ya kaddara ya faru saboda haka ya faru da mashi'ar Allah da ganin damar Allah da kaddarar Allah ƙarƙashin ikon Allah wanda shi ake nufi alkauni abin nan da zai faru ko da zai wakana wanda zai faru ƙarƙashin ikon Allah da mashi'arsa ba lalle ne ya kasance abin da Allah yake so ba abin da ya yarda da shi abin da idan mutum ya aikata shi Allah zai saka masa da alkhairi ko abin da idan mutum ya yi shi Allah zai karrama shi ya girmama shi ko abinda masu yinsa Allah ta'ala zai sanya su cikin waliyansa masu tsoronsa ko cikin bayansa waɗanda suke masu galaba ba lalle ne ya kasance haka ba abinda dai kawai ake nufi wannan abu ya faru wannan abu ya wakana wannan abu ya kasance kuma kasancewarsa ba ta yiwu ba sai da ƙudurar Allah sai da yardar wato sai da amincewar ubangiji sai da ganin daman ubangiji wannan shine abinda ake nufi da alkauni don haka kasancewarsa da faruwarsa da wakanarsa ba tana nuna Allah yana son abun ba ba tana nuna Allah ya yarda da abun ba ba tana nuna cewa an yarda wani ya aiki da wannan abun ba ko kuma wanda ya irin wannan aikin Allah yana son shi to don haka da abin da aka ce alkauni ana nufin dai kasantacce ne fararre ne sabanin addini idan aka ce addini ana nufin wannan abin Allah ya yi umarni da shi a aikata shi a shar'ance Allah yana son a aikata wannan abin yana son abin yana son masu aiki da abin kuma waɗanda suke aiki da wannan abin Allah ta'ala zai karrama su zai girmama su zai saka musu da alkhairi zai so su zai sa su cikin waliyansa waɗanda suke masu tsoronsa kuma zai sa su cikin rundunarsa masu rinjayi haka wannan shi ake kira addini haka aka ce irada kauniya ana nufin na farko in aka ce irada diniya ana nufin na biyu hakanan aka ce al'amurul kauni ana nufin na farko aka ce al'amurul dini ana nufin na biyu to ibnu taymiya yana shimfidar abin a dunkule zai zo ya bada misalan su daga cikin ayoyin alkur'ani ɗaya bayan ɗaya kowanne ya kawo na farkonsa ya kawo na biyunsa kuma idan ka tsaya sai ka ga cewa eh haka ma'anar take yace wa hadha min a'zamil furuq allati yufarraqu biha bayna awliya'i llahi wa a'da'ihi wannan yana daga cikin manya manyan bambance bambance waɗanda ake bambance tsakanin waliyan Allah da makiyan Allah da su faman ista'malahu ar-rabb faman ista'malahu ar-rabb subhanahu wa ta'ala فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من أوليائه wanda duk Allah ta'ala ya aiwatar da shi wato ya ba shi ikon aiki cikin abin da Allah ta'ala yake so kuma ya yarda da abin kuma mutumin dan ya mutu akan wannan to wannan mutum kana min auliya illahi kana min auliya'ihi ya tabbata cikin waliyan Allah wanda duk Allah ta'ala ya ba shi damar aikata wani aiki da Allah yake so ya yarda da aikin kuma ya mutu akan wannan aikin to wannan mutum Allah ta'ala to zai tabbata cikin waliyan Allah ta'ala wa man kana amaluhu fi ma yubghidhuhu ar-rabb wa yakrahuhu wa mata ala zalika kana min a'da'i wanda kuma aikin sa ya kasance cikin abin da Allah yake ki abin da Allah baya so yake kinsa wa yakrahuhu Allah ta'ala yake kyamar abin yake kin abin wa mata ala zalika kuma ya mutu akan wannan aikin kana min a'da'ihi to ya tabbata cikin makiyan Allah saboda haka faruwar aiki tare da bawa Allah ya kaddara bawa ya yi wani aiki ba shi yake nuna cewa Allah yana son aikin ba ta yadda zai ji cewa tun da dai har Allah ta'ala ya nufe shi da aikata wannan abu to Allah yana son abu a'a sai dai idan Allah ya yi umarni da abin shar'an amara bihi shar'an wa dinan ya hukunta abin a shar'ance ya yi izini da abin a shar'ance ba a kaunance ba a addinance to wannan shine abin da Allah yake so amma in ba haka ba to mutumin da zai mutu akan abin da Allah baya so yake kinsa ko da kuwa ya faru da kaddarar Allah da hukuncin Allah da izininsa kauni to wannan ba shi yake nuna wannan abu Allah yana son shi ba ba shi yake nuna cewa mai yinsa yana cikin waliyan Allah ba yace fal iradatul kauniya hiya mashi'atuhu lima khalaqahu al irada al kauniya ita ce abinda Allah ya ga damar halittarsa abinda Allah ya ga dama cikin abinda ya halitta ya ga dama ya halicci abin saboda haka al'iradar kauniya ka ga dama ka fassara ta da albashi'a albashi'a ita ce al'iradar kauniya babu abinda yake wakana a duniya illa bi mashi'atillah sai da mashi'ar Allah sai da ganin damar Allah to wannan abin da ya faru din karkashin mashi'ar Allah shi din ne ake cewa al-iradul kauniya an fahimta saboda ita mashi'a babu mashi'a kauniya babu mashi'a babu mashi'a diniya ita mashi'a daman tana da alaka ne da alkaunu abin da ya wakana zai iya kasancewa mai kyau ne zai iya kasancewa mara kyau ne shi yasa ake samun rudu wani lokaci idan muka fassara mashi'a da su kalmar so a gurin bahaushe tana kishiyantar kalmar ki ne ce yana son shi yana kin shi in ka ce yana son wane to ma'ana karɓaɓɓe ne a gurinsa saɓanin ka ce yana ƙinsa ma'ana baya son baya son sa to wani lokaci mukan fassara mashi'a da so to wani sai ya tafi zuwa ga ma'anar mahabba sai ya tafi zuwa ga ma'anar mahabba saboda mun ce mashi'a mun fasara ta da su wanda kuma ba haka ne ba shi yasa kamar yadda muka sha fadakarwa ayar قل اللهم مالك الملك يؤتي ملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء هزوا كرشي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء sai mu ce kana ba da mulki ga wanda ka so to sai wanda ya samu mulkin sai ya ji cewa a to ashe ma Allah san shi yake yi saboda an fassara sha'a a nan da me da so wanda kuma mashi'a ba so take nufi ba tana nufin ganin dama Allah yana ba da mulkinsa ga wanda ya ga dama tana yi wa ya zama masoyin Allah ne wato wanda Allah yake so din ne da gaske kamar yadda ya ba annabi Dawud Dawud bulgo qatala Dawud jaluta wa atahu Allah al-mulk qad atayna ala ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahu mulkan azima saboda ka tana yawa ya zama Allah yana son shi kamar yadda ya ba wa Talut wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim saboda haka ta iya zama Allah yana son shi kuma ta iya zama Allah baya son shi lam tara ila allazi hajja ibrahima fi rabbih an atahu Allah al-mulk wannan da yake rigima da annabi ibrahim Allah yana son shi kuma kuma ya bashi mulki shi kaga bayar da mulki ba yana baya lazimtar da da so ya bawa ya bawa fir'auna أبا فرعون فرعون ملكي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون saboda haka Allah zai iya bawa mutumin kirki zai kuma iya bawa mutumin banza ya bawa annabawa ya bawa makiya annabawa ya bawa annabawa mulki ya kuma bawa makiya annabawa mulki saboda haka kalmar ya sha'u ba tana nufin so ba tana nufin ganin dama Allah ya ga dama ya ba wannan ya ga dama ya hada wannan saboda haka wani lokaci zai ba wani wanda yake son shi wani lokaci zai ba wanda wanda baya son shi kuma wanda yake son shi din ya hana shi haka duk wannan tana faruwa to saboda kuskuren da muke samu wajen fassara kalmar mashi'a sai ya zama an ɗauki ma'anar ƙulin lawa malikal mulki tutil mulka man tasha tana nufin cewa duk wanda Allah ya ba mulki shi yana Allah yana san shi wato sai aka fassara man tasha da man tuhibbu amma da za mu zo mu ɗauki wasu ayoyin muka zo kalmar so so sai ta kifa sai ta ki shiga a gurin duk da gashi kalmar mashi'a ce yaghfiru liman yasha wa yu'azibu man ya sha to za ka fasara da wanda yake son ya gafarta ma wanda yana kaunarsa yana son shi kuma ya azabta wanda yake so yana son shi ba Allah ba ya azabta wanda yake so وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم أشيء الحبيب لا يعذب حبيبه kunce ku ƴaƴan Allah ne to ya yake muku azaba ashe ba ba ƴaƴan nasa bane saboda haka kalmar mashi'a tana nufin abu ya wakana da ganin damar Allah babu abin da zai yake wakana a duniya illa wa huwa tahta mashi'atihi to shine fal iradatul kauniya hiya mashi'atuhu daga aka ce iradal kauniya ita ce mashi'a mashi'a ita ce iradal kauniya wa jami'ul makhluqati dukkan ababen halitta dukkan abubuwan halitta sawa'un ashkhas ne a'yan ne ko kuma ma'ani ne dakhilatun fi mashi'ati dukkanin su suna karkashin mashi'arsa aura ka duk wani abin da aka halitte shi bai halittar sa bata kasance ba sai karkashin mashi'ar Allah ayyukan bayan da suke aiki da ayyuka da suke gudana na bayi masu kyau da marasa kyau duk suna wakala ne ta ta mashi'ati zaka babu wani abin da yake fita da karkashin mashi'ar Allah wannan shi yake nuna kamalar mulkin ubangiji wannan yake nuna cikar mulkin ubangiji babu wani wanda ya isa ya motsa ba karkashin mulkin Allah ba karkashin mashi'ar Allah ba wannan ita ce al-iradatul kauniyya wal iradatul diniyya hiya al-mutadamminatu li mahabbatihi al'iradar diniya kuma ita ce wacce ta kunshi sansa to kaga anan so yake al-mahabbati anan ana ake magana so ware zahu da yardarsa al-mutanawilatu lima al-mutanawilatu lima amara bihi waja'alahu shar'an wa dinan wacce ta kunshi abinda Allah ya umarni da shi kuma ya sanya abin ya zama shari'a kuma ya zama addini da haka in ka ce al'iradar diniya in ka ce shi ne abin da Allah ya yi umarni da shi ya shar'anta shi ake nufi da al'iradar diniya saboda wannan abin ya iya wakana ya kuma ƙin wakana ba sharaɗi ba ne don Allah ya umarni da abu dole ya wakana in ya ga dama ya wakana walau sha Allahu maktatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ashe kaga qitalun nasu da mashi'ar Allah ya kasance duk da cewa ba abu ne mai kyau ba amma dai karkashin mashi'ar Allah ne ya gudana an gane ko to abinda Allah ya umarni da shi ya yadda da shi ya sanya shi ya zama addini yinsa ka samu lada barinsa ka samu lada ko aikata abin da ya haramta ka samu wannan shi ne ake kira al'irada addiniya kaga dama ka ce ash-shar'iyya wa hadhihi mukhtassatun bil imani wal amal salih wannan irada din ta kimanta da imani da aiki na kwarai qala Allah ta'ala bar kawai in ja saboda mu samu lokaci tunda dai kayi shimfiɗa sai dai ka rika gyarawa ka rika gyara ka ka rika gyara nuskarka qala Allah ta'ala fil ula na san babu wannan atan ko akwai fil ula akwai fil ula to alhamdulillah eh eh akwai ta qala Allah ta'ala fil ula Allah ta'ala ya faɗa a nau'in farko wanne ne na farko al'irada alkauniya me ya ce faman yuridillahu an yahdiyahu ya shirah sadrahu lil islam wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama to wanda Allah ya nufi zai shiryar da shi yakan bude kirjinsa da musulunci wa man yurid an yudhillahu wanda Allah ya yi nufi zai batar da shi ya ja'al sadrahu dayyikan zai sanya kirjinsa ya zama mai kunci harajan a takure ka annaba ya sa'adu fi sama kamar ana tilasta masa ko yana matsawa kansa hawa sama ina mahallu shahid anan faman yurid an yahdi faman yurid Allah an yahdiyahu irada ce kauniya ko irada ce diniya eh kauniya ce ko diniya nan tana nufin umarni kauniya ce ku buɗe ku sosai wa man yurid an yudillahu irada ce kauniya ko diniya eh diniya kauniya ce ta biyun za ku fi fahimta saboda kalmar yudillahu wanda Allah ya yi nufin zai batar da shi bacewa ba za ta zama abin da Allah yake so ba saboda haka irada ce gamin da kauniya wa qala nuhun alaihi salam li qaumihi wa la yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yurwiyakum wa la yanfa'ukum nushi annabi nuhu alaihi salam yake cewa mutanensa nasiha ta ba za ta amfane ku ba in aradtu an ansaha lakum in nayi nufin in yi muku nasiha in kana Allah yuridu an yughyikum in Allah ya kasance yana nufin zai batar da ina mahallu shahid yuridu an yughyikum yuridu yana nufin irada anan diniya ce kauniya ce saboda bacewa ba abu ne da Allah ke so ba zai zama batacce ya kama hanyar bata ba wani abin da Allah yake so ba ne sauraka irada ce a nan kauniya wato wani abin da zai wakana ya kasance amma ba cikin abin da Allah yake so ya yarda da shi ba an gane ko وقال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وإذا أراد الله بقوم سوءا kuma idan Allah ya yi nufi wani mummunan al'amari ga wasu mutane fala maradda lahu babu mai juyar da shi babu mai mayar da shi babu mai kade shi wa ma lahum min dunihi min wal kuma ba su da wani majibincin al'amarin su ba Allah ba anan mahallu shahid wa idza arada Allah arada Allah bi qaumin su'an idan Allah ya nufi mummunan abu al'amari ga wasu mutane wannan irada ce diniya kauniya ce Allah ta'ala ya so saukar da azabarsa saukar da azaba irada ce kauniya ba wai cikin shari'a ce ta kai kaza ka bar kaza ba mun ce muku irada diniya shine shari'a yi kaza bar kaza shine irada diniya amma duk abin da ba ba zai shiga cikin yi kaza bar kaza ba ba zai shiga cikin amru ba ba zai shiga cikin nahi ba wanda irada ce kauniya saboda ka saukar da azaba in Allah ya yi nufin ta wannan irada ce kauniya an fahimta ko wa qala ta'ala fi thaniya wannan ta fito to na san duk sanda kake karanta alqur'ani duk sanda zaka biyo ta kan irada kauniya to zaka iya bambance ta wannan misalin ya isa ko bai isa ba wa qala ta'ala fi thaniya wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر Allah ya ce dangane da masu azumi wa man kana minkum maridan wanda ya zama mara lafiya daga cikin ku man kana maridan wanda ya zama mara lafiya aw ala safarin ko a halin tafiya fa iddatun ya sha azumi to sai ya rama min ayyamin ukhar a wasu kwanakin daban yuridu Allahu bikum al-yusra sauki Allah yake nufi da ku wala yuridu bikum al-usra ba tsanani Allah yake nufi da ku ba wannan irada ce kauniya ko irada diniya eh irada diniya at-taysiru yana daga cikin abin da Allah yake so ya yarda da shi sauƙaƙawa sassautawa an gane ko hakanan a ayat tahara cikin suratul ma'ida wa qala fi ayati tahara ma yuridu Allah liyaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun Allah ya ce ba yuridu Allah ne da alaikum min haraj Allah ba yana nufin ya sa ku kunci ba da ya maganar alwala ya maganar idan mutum ya kasance yana janaba ya wanka yayin da ya kasance kuma babu bai samu ruwa ba to sai ya yi taimama ta ce to bayan an faɗi maganar taimama a madadin ruwa a madadin alwala ko a madadin wanka yayin da aka rasa ruwa to ce to Allah ba yana nufin ya sa muku tsanani a addini ba yana nufin ya sauƙaƙe muku kaga anan irada ce Allah yana nufin ya ya ya ya ya tsarkake ku yuridu li yutahhirakum to kana irada ce diniya shar'iyya ba irada kauniya ba wa yutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun ولما ذكر ما أحله وما حرمه من النكاح قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا أنا زام قهر قولي أكو الله تعالى يا ميام إرادة إرادة يريد يريد أنا كما كو إنا إرادة دينية شرعية Allah ce bayan Allah ya faɗi abin da ya halatta mana na auratayya da abin da ya haramta mana na auratayya sai ya ce yuridu Allahu li yubayyana lakum Allah yana nufin ne ya muku bayani ya yi muku bayanin addini daki daki ku fahimci halal ku fahimci haram ku gane iyakokin Allah wani abin da Allah yake so ne ko ba da yake so ba wani ba zai shiga mahabbarsa ba zai shiga mahabbarsa saboda wannan irada ce yuridu Allah li yubayyana lakum irada ce diniya ce shar'iyya wa yahdiyakum sunan allazina min qablikum Allah yana nufin ya shiryar da ku hanyoyin waɗanda suka gabace ku mutanen kirki wanda irada ce diniya ce wa yatubu alaikum kuma yafe muku yana nufin ya yafe muku irada ce mai shar'iyya diniya wallahu alimun hakim ya sake cewa wallahu yuridu an ya tuba alaikum Allah yana nufin ya karbi tubanku ya yafe muku wani irada ce diniya shar'iyya wa yuridu allazina yattabi'una shahawati an tamilu mailan azima yuridu Allahu an yukhaffifa wancan tabi wa yuridu allazina a'a wannan ai ba a jingina wa Allah ba kanka muna magana irada ta Allah wancan yuridu allazina ka fahimta ka fahimci bambancin yuridun da zina ba ita muke wannan irada ce ta wasu mutane iradar Allah muke magana anan ka a hada ka a yi gwaggwa matsafa sau haka wai yuridun da zina ya tafi una shahawat wannan irada ce ta makhaluki ba ita ke magana ba irada za da taka ba wani magana irada didiya da wani mu mu ma ya ma rikici ta Allah ake so a gane in ka gane ta Allah ba ka samu rikicewa ba yuridu Allah an yukhaffifa ankum Allah yana nufin ya sassauta muku wannan irada ce diniya shar'iyya wa khuliqa al-insanu dha'ifa wa lamma wa qala lamma ذكر ما أمر به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نهاهن عنه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يا إن الله يا أبتي abinda ya umarci matan annabi ayo cikin suratul ahzab da Allah ta'ala ya koro magana su akan matan annabi sallallahu alaihi wasallam kun sha jin su ta inda ba yuridu karshe Allah ta'ala ce inda ba yuridu Allah kadai Allah yana nufin da yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti ya tafiyar muku da kazanta ahlal baiti ko iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wa yutahhirakum tadhhira kuma ya tsarkake ku tsarkakewa ta sosai anan irada ce me eh irada diniya shari'a me kuka fahimta a nan idan muka ce irada ce diniya shari'a ba irada kauniya ba ba kwa fahimtar cewa wannan ya rushe duka abin da shi'a suke ginawa akan ayar a nan allah cewa ya yi na yi ko zan yi yana nufin ya yi yana nufin ya yi ba haka ba ne me bambancinta da waccan da muka wuce ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم me bambancin ta da wannan inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-risa me bambancin su a ma'ana bana ba wani bambanci eh Allah yana nufin ya tafiyar muku da datti ya tsarkake ku walakin yuridu li yutahhirakum yana nufin ya tsarkake ku nan ma yace yuridu wala inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa wa yutahhirakum tatheera da bambanci ko akwai bambanci to idan wannan aya tana nufin tana nufin ahlul bait ma'sumai ne to waccan aya ma tana nufin dukkan wanda ya rasa abin da ya taimama shi ma ma'subi ne abin da aka faɗa a waccan aya ita aka faɗa shi yasa anan irada ce shar'iyya diniya ita irada shar'iyya diniya ba tana nufin tabbatar abin ba tana nufin abin da Allah yake nufi zai iya wakana kuma zai iya kin wakana ko ba ka ba me yasa annabi ya sa su a cikin gwado ya ce ya Allah waɗannan su ne waɗannan ahalin iyalai abin da ya Allah ka tsarkake su ba addu'a ba don waccan irada ta tabbata akan su an fahimta dan wacce tunda in har an riga an yi me kuma za ka roƙa eh ka ce Allah ya baka naira ɗari ya baka naira ɗari kuma ka ce Allah ba naira ɗari ba ga tanan na baka ba da abin da ka roƙa aka baka sai dai ka ce ƙari ko Allah ƙara min amma kana da abin kuma ka ce a baka so Allah ta'ala ya yi nufi kamar yadda ka san waccan ayar da ita Allah ta'ala yake cewa walakin yuridu li yutahhirakum wa li yutimma ni'matahu alaykum ba za ka bugi kirji ba dan kawai kai kai taimama ka ce kai ka shiga cikin ai sai dai ka roki Allah ya saka ciki haka ne to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya sa su ciki saboda wancan irada ce shar'iyya ba irada ce kauniya ba an fahimta to wal ma'ana shine ibnu taymiya anan ya ƙara tsayawa ya ƙara fasa ayar sosai yace wal ma'ana kun ga a sauran duk bai faɗa ka ba saboda ya fito muku da abin sosai ce wal ma'ana ma'anar ayar annahu amarakum bima yuzhibu ankum ar-rijsa ahlal bait ya umarce ku ku yi abin da zai tafiyar muku da kazanta wa yutahhirakum tatheera ya tsarkake ku tsarkakewa sauraka umarni ne aka yi musu idan suka yi Allah ta'ala zai iya tsarkake su shi yasa ce fa man ata amrahu kana mutahharan wanda ya bi umarnin Allah sai ya shiga cikin masu tsarki kada a zahaba anhu rijsa bi khilafi man asahu sabanin wanda ya saba masa ashe kaga ba duka ahlul baiti bane zai shiga ayar haka ne duk wani ahlul baiti tsarkake ne dawa dan kawai mutum ya ce sharifi ne shike na ya zama mudaharun za a zahaba Allahu anhu rijsa ba ka bane ga sunan wasu suna takama su ahlul bait ne amma manya manyan ma'aikata ne ga yahudu ga yahudu eh manya manyan abokan yahuda ne wasu cikin su ma har addu'a suke su yi mutuwa irin ta yahuda to kaga wannan ba da za a kaso kawai saboda kin Allah da manzansa kace suna cikin ayar ba zai yiwu ba saboda haka nan irada ce diniya irada diniya abinda aka umarce ka aka Allah ya yarda da shi ya umarce ka shine ake faɗa a ciki ba abinda ya wakana ya kasance ba sabanin irada da kauniya irada kauniya ana faɗa abinda ya riga ya wakana an gane ko shi yasa malam ya tsaya anan ya ƙara taliki dan ka fahimci ma'anar ayar anan Allah ta'ala yana umarni ne cewa ya ce su yi kaza su yi kaza su yi kaza ya sa su su yi wannan dan ya tsarkake su kamar yadda ya faɗa akan akan muminai abinda abinda ya faɗa akan muminai wannan abin da ya faɗa akan muminai ba shi yake nuna cewa dukkan wanda ya samu wannan ba lalle lalle ya shiga ciki sai dai roki Allah ta'ala ya sa shi shi yasa annabi ya addu'a ya ce Allahumma ha'ula ahla baiti fazhab anhum ar-rijsa wa tahhirhum tadhira sai addu'a dan ya kasance wannan abin da Allah ta'ala ya ambata ya tabbata tare da su an fahimta akwai aya a cikin suratul anfal wanda ita ma irin wannan ce za ku tuno ta a cikin a cikin suratul anfal da Allah ta'ala yake maganar inda Allah ta'ala yake cewa استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ليكفأ إذ يغشيكم النؤاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم الرجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ألا إتما بتي كما دو ba? Allah ta'ala ce don ya tsarkake ku da shi ya tafiyar muku da rijizar shaitan wannan Allah ta'ala yana faɗar abinda zai yi muku ba abinda ya tabbata ba idan wancan aya tana nufin isma tana nufin waɗancan sun zama ma'asumai kamar yadda su suke faɗa cewa don haka waɗannan mutane ma'asumai ne aka ce ma'asumi shine wanda baya kuskure balle ya yi saban Allah kuskure ma baya yi balle ya yi saban Allah kamar annabi ne shi to in haka ne kaga waɗancan ma da Allah ta'ala ya ce izu gashi kuma nu'asa amanatan minhu wa yunzilu alaykum minas sama'i ma'an li yudhhirakum bihi wa yuzhiba ankum ar-rijsa shaytan kaga su ma sun zama masumai wanda akwai wanda ya taba faɗar haka su ma masu faɗar waccan magana ba za su faɗi haka anan ba to in ku har sun yadda su faɗa anan to ya kamata anan ma su faɗa haka sahabbai duk su zama masumai sannan duk wani wanda yake alwala yake taimama shi ma ya zama masumi in ko ba haka ba to ka raba ɗaya biyu ka raba abin da yake farrata bainal mutamasilai wanda wannan la yajuzu aqlan abubuwa biyu iri ɗaya amma ka nuna musu bambanci ana bai kamata ba abu iri ɗaya to ka ɗauke su a iri ɗayan su amma ba ka nuna musu bambanci ba wa amma al'amru fa kana fil amri al-kauni wa amma al'amru fa qala fil amri al-kauni ko ba ka kadana dana
فقال بأمر الكون إن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلام بالبشر وقال تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس وأما الأمر الديني فقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال تعالى إن الله يأمر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا to shi ma al'amuru akwai al'amuru dini akwai al'amuru kauni akwai kuma al'amuru dini umarni akwai umarni alkauni wanda yake nuna Allah ta'ala yana umartar abin da yake so ya wakana ya wakana ba tare da duban alakar abin da yan Allah yana son shi ko ba ya son shi ba kamar yadda yace inna ma qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun kun fa yakun wannan umarni ne ko ba umarni bane to komai da Allah ta'ala ya so wakanarsa yakan yakan tabbatar da shi ko yakan sa abin ya wakana da wannan umarnin na kun fa yakun abin da zai iya zama mai kyau ne zai iya zama mara kyau ne saboda haka wannan al'amurul kauni ne ba al'amurul shar'i ba ne an gane dan Allah ya sai abu ya wakana ya wakana ba shi yake nuna abin Allah yana san shi ba ba shi yake nuna abin Allah ya yarda da shi ba an gane ko wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar al'amarin mu ko umarnin mu ba wani bane illa kwaya ɗaya tak kamar kiftawar ido Allah yana magana alkiyama daga cikin al'amurul kauni yawa ga wannan ayar ataha amruna laylan aw naharan ataha amruna laylan aw naharan Allah ta'ala yana magana duniya da yadda take ba ba ba baki komai ba lokaci guda za ga ta baka sha'awa lokaci guda kuma Allah ta'ala idan al'amarin sa yazo ko umarnin sa yazo shikenan ka allam tagna bil ams sai ka ganta kamar je ba a yi ta ba ataha amruna laylan da daddare ko da rana faj'alnaha hasidan sai mu sanya ta ta zama a girbe ka allam tagna bil ams ta inda ma masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama fa ikhtalata bihi nabatu al ard mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta hatta idha أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالأمس to kaga wannan amruna anan al'amruna anan al'amru ne alkauni ana maganar rushewar duniya ko lalata duniya da Allah yake ba da alaka da umarni da abin da yake mai kyau ko mara kyau an fahimta kamar fadar Allah a cikin suratul Isra wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa haqa alaiha alqawlu fa dammarna tadbira kaga amarna mutra fiha wannan umarni ne na addini Allah ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan idan muka yi nufin halaka wata alkarya wannan irada ce ita ma kauniya ko ko diniya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha sai mu umarci masu wadatar cikinta masu dukiyar cikin kasar masu arzikin cikin kasar fa fasa fiha sai ta fasikanci a ciki to alamar halakar wannan kasa ya zo kenan ko wani al'umma ya zo to kaga anan amarna al'amru anan kauni ne ba dini ba tunda Allah yana umarni inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah ba umarni da fasikanci saka amarna mutrafiya fa fasaku wannan amru ne kauni ba dini ba to ne ne dini ci amma al'amru dini al'amru dini shine fadar Allah ta'ala inna Allah ya'muru bil adli والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله ينا أمرني بالعدل ينا أمرني لآدلج ينا أمرني لإحسان وانا أمرني كونيني كوديني adalci wani abu ne da Allah yake so yake umarni a aikata saboda al'amru anan dini ne ba kauni ba hakanan al-ihsan kyautatawa shi ma al'amuru ne abin abu ne wanda yake na addini abu ne da Allah yake so ya yarda da shi haka al'amuru a nan amrun ne dini ba kauni ba haka nan inda Allah yake cewa inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idza hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'idukum bi inna Allah kana sami'an basira inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati lalle Allah yana umartar ku ku bayar da amana ku mayar da amana zuwa ga masu ita wannan umarni na addini ne ko dini ne ko kauni eh umarni ne dini ko saboda me saboda mayar da amana zuwa ga masu ita wannan abu ne da Allah yake so yake umarni da shi saboda ka anan zaka ce al'amru ne addini yace wa ammal iznu فقال في الكون لما ذكر السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أي بمشيئته وقدرته وإلا فالسحر لم يبه الله وقال في الدين أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله الإذن إذني فيما أقول الكوني أقول الديني الإذن الكوني shine lokacin da Allah ya ambaci sihiri a cikin suratul baqara ya ambaci sihiri sai yake cewa wa ma hum bidarrina bihi min ahadin su masu sihiri ba su zamo masu cutar da wani da wannan sihirin ba illa bi iznillahi sai da izinin Allah izinin Allah yana nufin Allah ya yarje musu su yi sihiri su cuci wani to kaga anan izini ne kauni ba izini dini ba an banci wannan anan illa bi iznillahi izini ne dini ba dini ba izini ne kauni saboda Allah ta'ala ba zai baka izini a shara'ance ka cuci wani ba amma dukkan wani wanda aka yi wa sihiri ya cutar da shi to wannan cutarwar ba ta wakana ba ba ta kasance ba sai karkashin kudurar Allah sai karkashin mashi'ar Allah shine ma'anar izinin anan an gane ko shine ai bi mashi'ati wa qudrati wa illa in ba haka ba fasihiru lam yudhihu Allah Allah ta'ala bai halatta yin tsafi ba amma al'amurin dinifa am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ko suna da wasu ababen tarayya ne da Allah waɗanda suka shar'anta musu wani abu na addini wanda Allah bai yi izini da shi ba kaga anan al-iznu anan ma'anarsa izini dini ce wanda Allah bai izini da shi ba wato wanda Allah bai yi umarni a yi ba to ka san ayar tana magana dukkan wani ko dukkan wata bid'a da za a saka a addini ba a yi umarni da ita ba ce to suna da wasu ne banda Allah wanda suke cewa ku yi kaza ku yi kaza addini ne kuma Allah bai izini da shi ba kamar yadda can Allah ta'ala yake cewa Allahu azina lakum am ala Allah taftarun Allahu azina lakum Allah ne ya ba ku izini kaga ana izini ne mai kauni ko shari'i eh ba kauni ba to ashe ne ko ana ana bida Allahu azina lakum anan izini ne shari'i wato Allah ne ya umarce ku Allah ne ya sa ku an fahimta saboda haka akwai inda zaka al-iznu ya zo bi ma'ana al-iznu shar'i akwai inda kuma zai zo al-izn al-kauni وقال تعالى إنا أرسلناك للي من أيكوك شاهدا ومبشرا كنا مي شيدا كنا مي بشارة ونذيرا كنا مي قرقدي ودائيا إلى الله كنا مي كرا زواج ألا بإذنه بإذن إنسان وانا إذني لشرعي كوني إيه؟ ba ba ba dini ba ba dini ba ne shari'i ne eh yawwa so da ke fahimci cewa tare muke tafiya kan ita wanda kawai ita ta karkarewa amma sauraka nan izini ne bi izinihi Allah ta'ala ya yi umarci annabi ya isar da sako ya yi kira zuwa ga Allah ya yi bushara wannan abu ne da Allah yake so yadda da shi ko ba haka ba to kaga izinihi a nan izini ne dini shar'i haka nan Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillah ba mu aiko da wani manzo ba sai dan ayi masa da'a da izinin Allah yi wa manzo da'a abu ne na addini ko kuwa a kauni ne kawai dini ne saboda haka bi izinin lahi a nan izini ne dini haka nan Allah ya ce ma kafatun min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi iznin lahi ma kafatun min linatin ba ku datse ba ku sare wata itaciyar dabino ba aw taraktumuha qa'imatan ko kuka barta a tsaye ala usuliha akan jijiyoyinta akan saiwoyinta fa bi iznillahi to kun yi haka ne da izinin Allah da umarninsa wannan izini ne shar'i dini ko ka kauni izini ne dini shar'i to wannan shi ma bambancin su kamar yadda za ka gani a fili yake abinda Allah ya izini da shi ma'ana ya ce yana so ya yarda da shi ya amince da abin to wannan shine ake kira al-iznu shar'i al-iznu dini abinda kuma yawa kana karkashin kudurar Allah da mashi'arsa wannan shi ake kira abin da ya kwaka na karkashin kudar Allah da mashi asa ko da ko abin Allah baya san shi wanda shi ake kira kauni kamar izinin da Allah ya yi masu sihiri in sun yi cutar da saboda haka wani zai yi sihirin ba zai cutar ba a yi wa wani sihirin ba zai kama shi ba wani kuma aka yi masa ya kama shi to wanda ya kama shi din ya kama shi bi iznin layi ne to nan gaba insha Allah za mu ci gaba da kuma za mu ci gaba da sauraron Ibn Taymiyyah wajen kawo mana bambance-bambance tsakanin sauran kalmomin da ya ambata alqada'u at-tahrimu al-ba'thu al-irsalu al-kalamu ko al-kalimatu da al-ja'lu dukkan su suna zuwa da waɗannan ma'anonin guda biyu abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh